أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة مدنية wato suratul baqara an saukatta ne bayan mi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma ina ya koma madina kamar yadda jiya muka yi bayani surorin alqur'ani kashi biyu ne akwai waɗanda ake ce da su makkiya akwai waɗanda ake ce da su madaniya makkiya su ne waɗanda aka saukar da su kafin annabi sallallahu ya yi hijira sawahun a cikin makka ne ko a wajen makka ko da a madina ko aka saukar da su an gane kuwa madaniya kuma su ne bayan hijira koda kuwa ina aka saukar da su a makka inda bayan ya yi hijira ne ana ce da su mai madaniya an gane alif lamim zalikal kitabu la raiba fi Allah ya ce wannan littafi wato babu shakku cikin shi hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takwa alladhina yu'minuna bil ghaib sune waɗanda suka yi imani da ghaib wato abinda suke fakakku wa yuqimuna salata kuma suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suke ciyarwa daga abin da muka azurta su wallazina yu'minuna bima unzila ilayk sannan sune waɗanda suke imani da abin da muka saukar da shi gare ka wama unzila min qablik da kuma abin da muka saukar da shi ga waɗanda suke ko kuma kafin kai wa bil akhirati hum yuqinun sannan sun kasance dangane da lahira masu sakankancewa ne ulaika ala hudan min rabbihim ma'abota waɗannan sufato suna kan shirya daga Ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun sana waɗannan su ne masu rabauta. Sai kuma tafsiri, Alif lamim fala sha'abi wa jama'a, wato imamu sha'abi da sashin malamai suke cewa Alif lamim wa sa'iru hurufin hija, ito na Alif lamim da sauran huruf na alhija kamar su qaf su nun, su sad ko fi awailis suwar, wato waɗanda suke zuwa a farko na surori na Alƙur'ani. wani ikon Allah duk waɗannan wannan wannan su harufa din sun zo ne iya aina a farkon a farkon surori an gane kuwa min almutashabihi alladhi sta'thara Allah ta'ala bi'ilmi suna daga cikin mutashabih waɗanda Allah ta'ala ya wato ainihin keɓanta da ilmin su dama Allah ta'ala faɗa mana cewa cikin alqur'ani fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat yawa akwai ayoyi muhkamai akwai kuma mutashabih su kuma mutashabih din na Allah ta'ala shi ya wato ainihin keɓanta da saninsu don haka ista'asar Allah ta'ala bi ilmihi wa hiya sirrul qur'an wato Allah ya keɓanta da ilimin su kuma su sirri ne na alqur'ani fa nahnu nu'minu bi zahiriha mu muna imani da zahirin waɗannan ayoyi wa nakilul ilma fiha ila Allah amma ilimi da ke cikin su kuma to muna jingina da shi zuwa ga Allah wa fa'idatu zikriha talabul imani biha wato fa'idar ambaton waɗannan ayoyi shine me neman gaskatawa ma'ana waɗannan ayoyi waɗanda suke da kuraman baƙaƙe ba abin da yake kan musulmi mumini na gari sai me sai ya gaskata saboda abu ne da Allah ta'ala yake banta da sanin su mu ba mu da sani a kansu zalikal kitab ai hadal kitab wa huwa alquran Allah ya ce wannan littafi wanda shine alqurani wal kitabu masdar wa huwa bi ma'na al maktub kalma alkitab masdar ne wato yana dauke ne da ma'ana na abin da aka yi rubutu wa aslul katbi ad-damm wal jam'u asalin an ce al-katbu shine me tattara abu da hada su guri daya wa summiya al-kitabu kitaban li'annahu jam'u harfin ila harf ko jama'a harfin ila harf jam'u harfin ila harf na'am an kira littafi da wannan suna saboda ya tattara ko an tattara harafi da wani harafi a cikinsa shi yasa ake kiransa me al-kitab la raiba fihi ai la shakka fihi wato ai babu shakku cikin sa annahu min indillahi azza wa jal cewar daga wajen ubangiji yake wa annahu alhaq wa sidq kuma shi tabbas ne kuma gaskiya ne malamai ahlul maani suke cewa ma'anan wannan jumla duk da nafyun ne amma nahyun ne ma'anan sa shine la tartabu fi wato kada ku yi shakku a cikin sa duk da Allah ya ce la wato an raiba fihi babu shakku cikin sa to nan ana maka umarni ne cewa kada kai shakku cikin alqur'ani cewa me daga wajen ubangiji ta'ala yake sabanin kafirai su daman suna cewa me in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun suka ce wannan alqur'ani annabi ne ya kire shi daga karan kansa wasu kuma suka taimake shi sai Allah ya musu radi cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bilyamin thumma laqata'na minhu alwati da a ci wannan qur'anin annabi sallallahu zai mana ƙarin wani abu ba mu sa shi ya faɗa ba yace ya jingina shi gare mu to da mun kama shi da kuma mumi wato ainihin yanke ambatansa dan haka dai alqur'ani kada mutum ya shakku cewar alqur'ani daga fatihansa zuwa nasu cewar dukka sauƙaƙƙe ne daga wajen ubangiji ta'ala kuma wato ainihin magana ne ta Allah na, na wato ainihin ubangiji ta'ala hudan lil muttaqin ai huwa hudan wato ai shi alqur'anin nan shiriya ne ai rushdun wa bayanun li ahli taqwa ai shiriya ne da bayani ga wato ainihin ma'abota taqwa wa takhsisul muttaqina bizikr wato nan keɓance almuttaqin da aka yi da ambato tashrifun lahum wato fifitawa ne gare su auli annahum humul muttaquna bil huda ko kuma su ne waɗanda suke kiyayuwa da shirya ta hanyar saboda sun shiryu sai suke kiyaye dokokin Allah Allah ta'ala sai zai mana bayanin sifofin su yace allazina yu'minuna wato su ne waɗanda suke imani mawdi'ul ladina khafdu to allazina din nan gurbin shine wato ainihin to khafdun na'tal lil muttaqin wato sifa nami al muttaqin al muttaqin yana dauke ne mi majrur ne bil kasra wa alamatu jarrihi al ya li'annahu jam'ul mudhakkar salim to dan haka shi alladhina din yana mawdu na wato ainihin na'at lil muttaqin wannan kuma ya shafi mi lugha yu'minun yusaddiqun alladhina yu'minun ay yu'minun din shine yusaddiqun wadanda suke gaskatawa wa haqiqatul iman mala yace haqiqanin imani at-tasdiqu bil qalb shine gaskatawar me zuci gaskatawa daga zuciyarsa a ce na da imani qala Allahu ta'ala tabi lana ay bi musallana san kisa annabi Yusuf wato ai baka kasance zaka gaskata mu ba wa huwa fi shari'a abinda ake cewa imani a shari'a al-i'tiqadu bil qalb shine kudurtawa zuci ko kudurtawa da zuciya wal iqraru bil lisan da kuma furtawa da harshe wal amalu bil arkan da kuma aiki da mi da gabbai kamar yadda kuma muka faɗa a darussa na akida da muka yi wannan al-iman yazid wa yanqus an gane imani a mazhabi na ahlus sunna yana karuwa kuma yana mi yana wato ainihin raguwa don haka dai a shari'a in an ce al-iman shine wato ainihin wannan mala yace al-i'tiqadu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amal bil arkan shine imanu kahtani yake cewa imanuna billahi baina thalathatin amalun wa qawlun wa i'tiqadu jinani wa yazid bit taqwa wa yanqur rada ma fi qalbi ya'talijani an gane da haka dai daga cikin sifofin wato ainihin masu taqwa sune alladhina yu'minuna bil wato ainihin algaibu walgaibu ma kana mughayyaban anil uyun algaibu shine abin da duk ya faku wa ido dan haka duk abin da alqur'ani ya bamu labari ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana shi ya faku da mu mu gaskata shi mai imani da shi Abbas Abdullah Abbas yake cewa algaibu ha huna kullu ma umirta bil imani bihi abinda ake nufi algaibu da shi da algaibu anan abinda aka umarce ka fi ma an basarik rufe daga tuwanin kallonka mislal mala'ika ka mala'iku kalmar da mai imani da mai da mala'iku haka sunna ta annabi sallallahu kamar da ya zo a hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara mishi da lissafa annabi sallallahu ya lissafa imani daga ciki kai imani da mala'iku to kuma mala'iku wata duniya ne da ba ma kallon su yanzu Allah ta'ala ya ce wa inna alaikum hafizin kiraman katibin an gane lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk waɗannan mala'iku Allah ta'ala ce suna tare da kai to amma ta ya kake ganin su bisa baka kallon su dan aka alam ne gaibi iya abin da yake kanka shine kai mi kai iman da shi kar ka zama mai aqidar cewar duk abin da ido baya iya kallon sa to babu mai babu shi a sai mu ce na hankalinka ya nuna mana shi in ya bai nuna shi kenan nuna bai da me ba haka bane ba kowane abu ne don baka kallonsa ba babu me babu shi an gane kuwa don haka su masu takwa ɗinnan muttakai suna imani da mi dukkan abin da ya faku daga kallonsu waɗanda aka musu umarni da su wato ainihin gaskata shi kamar mala'iku an gane duniya mala'iku kuma duniya ne mai zaman kanta kuma ba wanda ya san adadin mala'iku sai wa sai Allah baitul ma'mur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga annabi Ibrahim ya jingina bayansa a jiki ko mala'iku dubu saba'in ne kullum suke shiga su fita kuma in sun fita ba za su ƙara komawa ba. wa ma ya'lamu junuda rabbika illa illa hu wanda ya sanin dinar ubangiji sai shi sannan sama din annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani gurbi face akwai mala'ikan da ya sanya goshinsa yake sujada ma Allah ta'ala kenan in in mun kafircewa Allah ba mu ba mu bauta masa to ga wasu can kuma me waɗanda kullun cikin bautar ubangiji ta'ala suke wal ba'thi da kuma mi tar da mutane bayan sun wato ainihin mutu wannan ma gaibu ne an gane kada ka zama mai akidar cewar mi in mun mutu ta kare kamar yadda kafirai suka faɗa ko za'ama ladina kafaru alla yub'athu su a wajen su kawai yaushe kuma za a tashi wa yastanbi'unaka ahaqqun hu kul i wa rabbi an gane to dan haka kar mutum ya zama yana da akidan cewa in an mutu ta kare kamar akida ne na Yahuda shi yasa za ku suna ta ta'addanci su kashe mutane su zubar da jini su ci mutane so da su gani suke kawai me kuma yuhlikuna illa dahar kawai in an tafi an tafi kenan a'a qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir yawa Allah ya ce sai da ya shi annabi sallallahu ka rantse tabbas sai an tattara ko ranar alkiyama sannan kowa sai an bashi labarin abin da ya aikata dan haka kai ma yanzu ka iya inkarin ba'afi ta yadda mutane ta hanyar aikinka in kana ta tsula tsiya kamar kana ji ne ba za a mi ba ba za a tashi ai sakamako ba amma in har ka san in ka mutu za akwai kwanciyar kabari ma tukun akwai filin alkiyama akwai tsallake sirati akwai ko wuta akwai wuta ko aljanna kenan mutum zai yi wa kansa qiyamul layl akwai abin da ba za ka mi ba ba za ka aikata shi ba wal jannati wan nar sannan kamar wuta da wato ainihin aljanna mutum ya yi imani ba ka ganin aljanna amma ka imani akwai aljanna kuma annabi sallallahu ya tabbatar mana cikin aljanna fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar yawa faqrahu in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu shin aljanna akwai wa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun yawa duk mutum ya yi imani baka shiga aljanna ba amma ka yi imani yana daga cikin imanin da gaibu kana daga cikin masu takawa in ka ga suka taka cewar akwai aljanna amma yanzu wasu matakin farko ma kabari ya ce ma ba azabar kabari saboda shi yana ga gashi ya je makabarta ai bai taba jin wani yana raraka ihu ba dan haka sai ya ce maka to taya a mutum yana bacci yana shan azaba yana ta gumi na gaji ihun sa kuma ya la'alla a mafarkin ma yana ta ihu an gane kuwa kuma shi ya san me yake ji haka akwai wata duniyar da in baka cikin ta kawai baka sanya take ba yaro da yake cikin mahaifiyarsa wata duniya yake wanda in banda wanda yake ciki ba wanda ya sanya take gudana wannan haka kamar wuta tun ya imani dan baka ganin wuta baya nuna babu wuta an gane akwai wuta kuma Allah ya tanadar da ita ga waɗanda suke saba masa waɗanda ba sa bin wato ainihin dokokinsa suke ketare iyakokinsa wa sirat sannan mutum ya imani da sirat duk abin da annabi sallallahu alaihi ya da labari na sirat din mutum ya imani da shi yana daga cikin imani da gaibi wal mizan da awu cewa ranar alkiyama za a zo a auna ayyukan bawa in gane za wasu malamai suka ce za a auna ka kai karan kanka sannan kuma a auna littattafan aikinka sannan a auna ayyukan naka to duk mutum ya imani da wannan yana daga cikin imani da mi alghaib an gane da Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib yawa daga cikin sifofin masu takwa suna gaskata abin da ya faku daga kallon su matakar ya zo a alkur'ani kuma ya zo a suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya samu duk abin da muke karanta a darussan akida mun yi imani cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai an ga dujal sai an ga dabba sai an ga rana ta fito daga yadda take faduwa sai an ga yajuji da majuji duk waɗannan ka gaskata su kai imani su yana daga ce imani da me alghaib yawa abin da ya faku maka karkashin wannan alghaibu din kuma ba wanda ya san gaibu sai ba sai Allah bahaushe ma ce sanin gaibu sai wa sai Allah yawa kar wani ya ce maka ya san gaibu idan kuma wato ainihin misali wani ya iya ce maka to annabi ya san gaibu me yasa sai shiga shi annabi sallallahu ya faɗi abubuwa da za su faru kuma suna faruwa sai ka ce a'a Allah ya ce min alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada sai ya ce me illa man yartada min rasul Allah shi ya san gaibu baya tsinkayar da wani gaibunsa sai wanda ya yarda ko kuma ya zaba daga cikin mi annabawa daga cikin annabawan da Allah kuma ya tsinkayar da su wani ilimin gaibu akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma wani aka sanar da shi don malaika Jibril ya tambaye shi wannan ani sa'a yace mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il saboda ba a sanar da shi ba amma da yake Allah ya tsinkayar da shi amaratuha alamatuha da ya tambaye shi mi dangane da alamomin ya faɗa mishi dan haka wa- ba wanda ya san gaibu sai wa akwai wanda na taba ji yana cewa duk wanda ya ce annabi ya san gaibu ba jahili ne sai mu ma mu ce duk wanda ya ce annabi ya san gaibu jahili ne an gane kuwa domin wata da tana waka a zamanin annabi sassan tana cewa wa fina rasulun ya'lamu ma fi gadin tana cewa cikin mu akwai manzon da ya san mi gobe za ta yi miye gobe annabi ya ce a ki ci gaba dai da kalmomin kinna amma sanin gobe sanin gaibu sai wa sai Allah yawa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba Da- du- abubuwa da ya ba da labari kuma Allah ne ya tsinkayar da shi su sai ya san su sai ya sanar da al'umma shi yasa yahudawa sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu tambayoyi ba wanda ya sani Eh, sai sai wanda Allah ya tsinkayar da shi da annabi ya faɗa masa ya ba wa yahuda amsa da ya juya sai annabi ya ce wa sahabban sai yanzu mala'ika jibril ya sanar da ni ni ma ban sani ba kafin nan to don haka in Allah ya tsinkayar da annabi sallam to wannan abin ya fita a me a gaibu an gane kuwa Allah ta'ala ya datar da mu don haka dai daga cikin sifar masu takwa suna imani da me al-ghaib kuma ba wanda ya san gaibu sai wa sai Allah sai kuma wanda Allah ya tsinkayar da shi abin da ya so na me na wato ainihin gaibu wanda cikin annabawa ne kawai babu wani wali kuma da Allah ya sanar da shi gaibu an gane ko illa man irtada min me min rasul a bai ce min wali ba don haka iya annabawa ne Allah manzanni yake zaɓa ya tsinka da su gaibu don haka kar a ce yanzu an yi wani waliyin da ya san gaibu bai san gaibu ba la'alla bai san ciwon ciki ne da ya kashe shi ba gobe an gane yawwa Eh, wa yuqimuna salata ko kuma suke tsaye da sallah bayan sun yi imani da gaibu kuma suna tsaye da me sallah ayyudimunaha ai suna dawamar da ita wa yuhafizuna alaiha suna kiyaye sallah fi mawaqitiha cikin lokutan su wato lokutan sallolin bi hududiha da iyakokin sallolin wa arkaniha da rukunan su wa hay'atiha da kuma siffofi yanda ake sallah wannan jiya mun yi magana akan rukunan sallah na daga cikin rukunai akwai ko kuma rukunin sallah shine Fatiha yawa Fatiha rukuni ne a sallah dan haka tsaye da sallah dole sai ka zo da ita cikin lokuta da haddodinta da kuma rukunanta ru- Fatihanta ruku'inta sujjadan da zaman tahiyanta da kuma ya ake sifanta ya ake daga hannu ya ake ina ne ba a daga hannu kar ka zama ko in ka shiga sallah ko ina daga hannun kake haka mutum sai ya koyi sallah daga cikin sifa ta masu taqwa suna tsaye da me sallah yin ta daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma alhamdulillah Allah mana baya mu rubuta littafi mai suna me guzurin masallata an gane kuwa yau akwai shi a internet kuma akwai fa'ida a cikin shi wal muradu biha abinda ake nufi da as-sala anan al- eh, as-salawatul khams sune salloli guda biyar zukira bi lafzil wuhdan amma sai aka ambace su da lafazi na me na kadai sala aka ce ba as-salawat ba amma ana nufin me sallolin ne duka kar ka ce wa yuqimuna salata suke tsaye da sallah wata sallah guda ɗaya ake nufi a dukkan salloli biyar ɗin me ake nufi as-subh az-zuhr al-asr al-maghrib al-isha yawa kuma kiyaye sallah yana da falala misali wanda yake tsaye da salloli guda biyar kamar wanda akwai rafi ne a kofar gidansa annabi sassan ya faɗa kullum yana wanka sau biyar annabi ya ce za a samu datti a jikinsa ba za a samu ba to haka mai kiyaye salloli biyar duk laifukan da yake din nan in yayi laifi tsakanin sallah da sallah sai je ya sallah to ya wanke wannan me sallar saboda innal hasanati yuzhibna sayiat yawa kyawawa suna tafiyar da me munanan ayyuka don haka mutum ya yi ƙoƙari yana mai kiyawa to ainihin eh, eh, sallah malam da ya ce zukira bi lafzil wahdan salloli bai ake nufi amma an kira su da lafazi na mai kadai ce ka qauli ta'ala fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq nan kuma abin da ake nufi al-kutub da aka ce al-kitab wa salatu fil lugha malam yace sallah a yaren larabci addu'a ana nufin addu'a قال الله تعالى Allah maɗaukaki ya ce wa salli alaihi to ai ud'u lahum an gane wa fi shari'a a shari'a kuma ismun li af'alin makhsusa wato suna ne na wasu ayyuka keɓantattu min qiyami na daga tsayuwa wa ruku'in da ruku'i wa sujudin da sujada wa qu'udin da zama wa du'a'in da kuma addu'a wa sana'in da kuma mi yabo ga Allah kamar yadda jiya muka faɗa har ita suratul fatiha Uh, tunda tana cikin rukunan sallah kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce mi ya raba ta tsakaninsa da bawansa kashi biyu mun ce kashi Allah ya ce rabi nasa ne rabi na bawa rabin da yake na, na Allah mun ce shine yabo ko alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iya waɗannan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in amma tun daga ihdinas sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin mun ce wannan me duka addu'a ne wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan suna wa mimma razaqnahum ai a'tainahum sannan daga abin da muka basu wa rizqu abin da ake cewa arziki da Allah ya ce razaqnahum dinnan ko ismun li kulli ma yuntafa'u bihi suna ne na duk abin da ake amfanuwa da shi an gane hatta alwaladi wal abdi har da da wato ainihin bawa ana kiran su arziki arziki ba iyami bane dukiya bane yawa Allah baka jama'a ma shi ma menene arziki ne ya baka ilimi arziki ne ya baka da shi ma menene da mutane ba sa son ƴaƴan yawa da arziki ne da ba tsiya bane ba kawai ya rage gare ka yanda ka tafiyar da shi ne yawa ɗanka ne ya taso ya girma baka sa shi makaranta ba baka koya masa sana'a ba ya yi shekara talatin wannan dole ya zama watsiya ba zai zama arziki ba amma ɗanka ka tarbiyyantar da shi tarbiyya mai kyau ya yi karatu yana da sana'a ya zama arziki an gane kuwa yau yadda ka tafiyar da yaro haka za ka more shi yau in ka koya masa bacci kawai ya kwanta ya ta bacci har a zahar ya wanka mai aka dafa a gidan ya ci ya je zauna a daba har dare wannan dole ka washi ɗan amma in ka gwada masa da safa ka dawo a asuba ka je makaranta kai karatu a wajen malam wane in kai karatun to zo je ka tafi gurin sana'a to wannan sai zama maka arziki to amma yanda muke gudanar da yaran shi yasa yaran muke ji ba mu da matsala a rayuwa sai me sai yaran mu sai ka ga mutum ya ce maka shi yana sanya aure amma baya son haihuwa sai ka ce masa kare ya aure azumi ma ishe shi wa asluhu fil lugha asalin arrisku a yaren larabci alhazzu wan nasib an gane shine kaso da wani yanki wato ko wani yanki yunfiquna yatasaddaquna wa mimma razaqnahum yunfiquna yatasaddaqun sannan su masu sadaka ne masu ciyarwa ne daga abin da muka basu muka azurta su wa aslul infaq asalin al infaq din nan al ikhraj an al yadi wal mulki shine mutun ya cire dukiya ta bar hannunsa ta bar mallakarsa an gane to daga cikin siffofin masu takwa kun ga akwai imani da gaibu haka ne akwai tsaye da sallah sannan kuma akwai me shiyarwa to kai kai imanin kana tsaye da sallar amma kai marowaci ne to akwai rauni na me takwa yawa masu takwa suna ciyar da dukiya amma an kace tafiyar sunna kake kuma kai marowaci ne to sunnar ka akwai alamar me tambaya yawa akwai alamar tambaya dan haka su ahlus sunna suna bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam suna ciyar da dukiya koyi da wato ainihin alkur'ani da ya musu umarni da kuma koyi da fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bawan da ya kai shi ciyarwa da kyauta musamman a daidai wannan lokaci na watan ramadan shi yasa muna tausaya masu dukiyar mu wallahi za su je yanzu saudiya su ga yadda masu kuɗi suke ciyarwa amma mu kuma zo su bar talakawan gari da me da yunwa ka je ka ga mutum ba wai fa mai wadata ne haccan ba amma zai je ya sai dibino ko ya ciro a gonarsa saboda karamci ya nemi riɗi simsim ya goga shi a jikin dibinan bayan ya lakata masa zuma sannan ya je ya sa shi a firishi ya sanyi sannan da kansa zai shigo harami alarama kasan zai daɗi ya shigo harami yana wato ainihin raba wa mutane ga laban madara tatacciya mai kyau yana zubawa yaransa yana binsa a baya yana baka dibino yaransa yana zuba maka yana so ya ci gajiyar hadisin da annabi sallallahu alaihi yake cewa wanda ya ciyar da mai azumi ya bashi abincin buɗe baki yana da kwatankwacin ladansa mu yanzu sun tara dukiyan sun taskance sun hana mabukata sun hana masu wanda suka cancanci su basu dan haka masu dukiya da Allah ba su dukiya su ciyar alama ne na kana da takwa kana ciyar da me dukiyarka yawa ka ba wa ƴan uwa kulma an faktum min khairin falil walidaini wal aqrabin yawa al aqrab fal aqrab wa bayan iyaye ka ɗauke musu ɗawainiya ‘yan uwa da suke kewaye da kai ka ba su amma ku duba yadda muke rayuwa mutum ya taskance ya tare ‘ya'yansa ma wani sa'in ba su ci ba don haka dai daga cikin sifofin wato ainihin masu takwa akwai mishiyar da dukiya siffar su ta gaba wallazi na yu'minuna bima unzila ilaika wato sanan su ne waɗanda suke imani da abin da wato ainihin muka saukar da shi a gare ta ya'ani alquran shine alqur'ani imani da alqur'ani malamai suka ce yana daga cikin imani da alqur'ani ka ji cewar na farko ma magana ne na ubangiji baya makhluq bane kamar yanda mu'tazilawa suke fada naka alqur'ani kalamullah sannan ka dishewar alqur'ani la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi yau babu ƙarya cikin sa daga farkon sa har ƙarshe sannan aka yi imani Allah ya tsara alqur'ani saboda fadin shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun dan haka duk abin da yazo daga cikin alqur'ani kai imani da shi ka gaskata shi da haka su masu takwa suna imani da abin da Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na Alqur'ani wa ma unzila min qablika suna imani da abin da aka saukar da abin da aka saukar kafin kai min at-taurati na daga at-taura wal injil da injila wa sa'iril kutub da sauran littafai al-munazzala wanda aka sauka su alal anbiya alaihimus salatu wassalam wato akan annabawa tsira da aminci su tabbata a gare su amma mu ji cewa yana daga cikin imaninmu da littattafai kuma cewa littafi ɗaya tsararre shine alqur'ani an gane kuwa duk sauran littattafan musamman littafin da aka saukar wa Yahudawa ita ce a taura ko? Allah ya ci siffanta su da cewar yau har rifunar kalima an mawazi'i yau Behuda yanzu zai canja nasi kuma da kuɗi mai ɗan kaɗan yawa to mu ma yanzu dai akwai masu canja nasi yawa akwai malam fada wanda zai ma fassara irin wacce mai daidai da kai in kana tsakura masa Allah ya rufa mana asiri wa bil akhirati abi dalil akhira sannan kuma dangane da lahira wato gidan lahira kenan mala yace summiyatid dunya dunya lidunuha min al akhira ita duniya an kirayata duniya saboda kusantuwar ta zuwa ga lahira an gane wa summiyatil wa summiyatil akhirati akhira sannan an kira lahira da wannan suna li ta'khuriha saboda jinkirtuwar ta wa kauniha ba'da dunya da kuma kasantuwar ta bayan me bayan an yi duniya hum yuqinuna to dangane da lahira sun kasance masu sakankan cewa ay yastarkinuna annaha ka'ina ai suna sakankan cewar cewar ita tabbatacciya ne min al-iqan wa huwa al-ilm to daga al-iqan ne wanda shine sani wato kenan suna da sanin cewar akwai lahira za ta zo ta ulaika ay ahlu hadhihi sifa wato ai ma'abota waɗannan sifa ala hudan ay rushdin wa bayanin wa basira wato suna kan shari'a da bayani da basira min rabbihim daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun sannan waɗannan su ne masu rabauta ubangiji ta'ala ya sanya mu cikin su ayin najuna ai su ne masu tsira wal faizuna masu rabauta fazo bil jannati sun rabauta da aljanna wa najaw minan nari sannan kuma sun tsira daga wato ainihin wuta Allah ta'ala ya tsare mu daga wuta ayoyi biyu إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
الله تعالى يقول إن الذين كفروا bayan Allah ya gama magana wato ainihin masu takwa da kuma siffofinsu to nan Allah ta'ala zai magana dangane da kuma kafirai sai Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa Allah sawa'un alaihim daidai ne akan su a anzartahum ka gargade su am lam tunzirhum ko baka gargade su ba la yu'minu ba za su yi imani ba khatama Allahu ala qulubihim Allah ya sanya rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim da kuma wato ainihin majiyansu wa ala absarihim ghishawa sannan akan wato ainihin gannansu akwai rufi walahum azabun azim sannan suna da azaba wacce take mai radadi innal ladina kafaru yani mushrikil arab lalle waɗanda suka kafirta yana nufin mushrikan larabawa wal kufru huwa al juhud kafirci al kufrun an faɗa shine jayayya wa asluhu min al kafri asalin sa daga al kafri ne huwa satru shine sitarta abu wal kafiru yasturu al haqq bi juhudihi kafiri ko yana suturta gaskiya ne da jayayyarsa ya san gaskiya amma sai me sai rufe ta boye ta to Allah ya ce sawa'un alaihim ay mutasawil ladaihim to daidai ne a gare su a anzartahum khawaftahum wa hazartahum wato ka tsoritar da su ko ka gargade su wato am lam tunzirhum ko kuma baka wato ainihin gargade su bala yu'minun wato ba su yin imani wa hadhihi al-aya fi aqwamil haqqat alaihim kalimatu shaqawa fi sabiq ilmi Allah ce umala yace wannan aya kuwa wato ga wasu mutane take magana wacce wato kalmar tabewa ta tabbata a kansu a wato ilimin Allah da ya riga yi komi kenan waɗannan tun dama Allah ta'ala ya riga ya wato ainihin sani cewar duk yanda ka kai ga musu wa'azi ba za su yi ba ba za su imani ba ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال sai Allah ta'ala ya ambaci sababin wato kin yin imanin su barin yin imanin su sai ya ce khatama Allah taba Allah ala qulubihim to Allah ya sanya rufi ne a zukatansu fala ta'i khairan zukatansu ba sa kiyaye alheri wala tafhamu sannan ba su me ba su fahimtar alheri kenan kaga ana ta maka wa'azi ana ta maka wa'azi ka ki canja ka jiyo kanka me tsoro yawwa in ka ji amma wa'azi wallahi kaga yau an ce ka bari gobe an ce ka bari kai kuma ka ki ka bari to mutum ya jiyo kansa tsoro bai sani ba ko Allah ne me sanya rufi a zukatansa a zuciyar shi qala ahlus sunna ahlus sunna suka ce ai hakama ala qulubihim bil kufri Allah ya hukunci a zukatansu da kafirci lima sabaka min ilmihi azali fihim saboda abin da ya gabata na ilimin sa na fil azalcan wato a cikin su wa ala sam'ihim to khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim na Allah ya sanya wato rufi kenan a zukatansu da kuma majiyansu ai ala mawdi'i sam'ihim ai a gurbin jin su fala yasma'una al-haqqa ba su jin gaskiya wala yantafi'una bihi ba su amfanuwa da gaskiya wa arada ala asma'ihim kunji abin da ke nufi shine ala sam'in din ala asma'ihim a majiyansu an gane kama qala ala qulubihim kamar yadda yace ala qulubihim ya ambace shi da jam'i ko wa inna ma wahadahu sani kawai kuma ya ambace shi da tilo ne li'annahu masdar domin masdar ne wal masdar la yusanna wa la yujma a larabci kalma masdar kuma ba a sanya ta ta zama tilo biyu kuma ba a mai da ita mai ta zama jam'i an gane shi yasa ta zo wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa sannan akwai rufi a gannansu ghishawa ay ghita ai akwai rufi fala yarawna al-haqqa ba su ganin me gaskiya walahum azabun azim ko ay fil akhirah sannan suna da azaba wato mai girma wato ainihin alahir za mu tsaya anan sai mu tashi dangane da munafikai lokaci yayi ko mu je bakwai tayi minti talatin aka yi mu ƙara kaɗan ko mu tsaya saboda lokaci ina ga mu tsaya ko insha Allah sai mu tashi gobe a abin da ya shafi munafukai mun dai ji yau a darasin yau ayoyi da suka magana a sifofin masu takwa ko sai mutum ya yi kokari ya sufantu da dukkan sifofin same ka kana imani da gaibu sannan kuma a same ka kana kana tsaye da sallah ko same ka mai ciyarwa ba marowaci ba wannan shine sufofinsu ko a same kana imani da alkur'ani a same kana da imani da sauran littattafai da Allah ta'ala saukarwa annabawa sannan kuma kaji kafirai yanda suke kafircewa Allah nan kuma sai mutum ya guje kafircewa Allah ta'ala tsoron kada Allah yanda ya sanya rufi a zukatan waɗancan kafiran kai ma in shari'a ta zo maka ka ƙi karɓa Allah ya sanya mai rufi a zuciyarka sai zamo ka daina ganin daidai daidai haka mutum sai kullum yana roƙon Allah ta'ala ya shirya da shi ya kuma tabbatar da shi akan shirya ubangiji ta'ala ya yi mana dace a nan za mu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu ɗora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah